بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين صدق الله العظيم
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والخير كله فيما جاء به كتاب الله والفوز والفلاح في متابعة السنة وما أمر به رسول الله والبدعة كلها شر ومن اتبع هواه فقد أضله الله نحمده تعالى أدبنا بالقرآن وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ‘yan uwa musulmai ina mana gaisuwa na dinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu dukkan godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai da ya nuna mana wannan yammaci na azumin ramadan nawa ga wata uku ga watan ramadan muna addu'a Allah subhanahu wata'ala ya sanya albarka kuma kamar yadda kuka sani tafsirin alkur'ani mai girma za mu gabatar kamar yadda aka bude jiya wanda mun yi jawabai na budewa kuma yau kawai kai tsaye za mu tashi tafsirin alkur'ani mai girma sura wannan sura ta kai ƙarshe ayoyi biyu na ƙarshe muka kwana ba mu karanta su ba shekara da ya gabata saboda haka za mu karanto su daga nan kuma mu shiga sura na gaba insha Allah wannan sura in ba ku manta ba dalilin saukan sura sahabban manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi suka ce ya rasu da za in dai muka san wani aiki wanda shi ne aikin da Allah ya fi so to za mu aikata irin wannan aiki don Allah ya ba mu aljanna da za mu gano ga aikin da Allah subhanahu wata'ala ya fi so to aikin za mu aikata saboda mu samu gidan aljanna Allah madaukakin sarki sai ya sauko da wannan sura domin ya jarrabe su da ayyuka da ya kamata a ce sun aikata saboda su samu kusanta zuwa ga Allah madaukakin sarki har Allah ke nunawa cikin sura ya ayyuhal ladina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan inda Allahi an taqulu ma la taf'alun ya ku masu imani don me kuka faɗi abinda ba za ku cika ba kenan kar ku faɗi abinda ba za ku cika ba duk mai imani ya yi ƙoƙari maganarsa ta zamanto cikakkiya musamman ma a matsayinka na musulmi bai kamata a ce musulmi zai yi karya ba musamman ma idan allah madaukakin sarki ya baka matsayi ka zamanto shugaba babu dalilin da shugaba zai karya saboda haka kullum yi kokari ka faɗi abinda Allah madaukakin sarki yake so ka faɗi to ɗan uwa musulmai ba wannan kawai ba wannan sura tana ɗauke da bishara kamar guda biyu wanda Allah madaukakin sarki yayi ko kuma uku albishir na farko shine suran ta bayyana mana wato annabi musa alaihi salam allah maɗaukakin sarki ya gwada mana yana cikin annabawa na ƙarshe da allah subhanahu wa ta'ala ya turo kafin zuwa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda annabi musa alaihi salam ga irin gwagwarmaya da yi na taimakon addinin musulunci sai allah ya biyo bayansa da annabi isa alaihi salam annabi isa alaihi salam ya zo ya yi bishara da zuwan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam zuwan manzon allah shi ne babban alaman cin nasara ga duniya za ta kuta ta fita daga dukkan ainihin wato kangi na wahalhalu ko da waliri saboda allah ya turo manzon allah a matsayin rahama ce mun ga ayoyi da suka bayyana mana aiko manzon Allah rahama ce ga dukkan duniya baki daya to sannan kuma manzon Allah kafin ya bar duniya sai da Allah ya yi mishi alƙawarin cewa wannan addinin musulunci zai kai ko ina sai addini nan ya shiga inda baka tsammani da ƙarfin cin tuwo addinin musulunci zai yaku zuwa ko ina saboda Allah madaukakin sarki ya yi alkawarin cewa sai ya kai inda ba ka tsammani da hikima da wa'azi addinin ya ɗaiɗaita ya shiga ko'ina so duk da haka addinin ba zai gushe ba ana samun gwagwarmaya tsakanin ƙarya da gaskiya kullum za a yi ta ƙoƙari a ga an danne addinin musulunci za a kawo addinin musulunci hari ta ko'ina waɗansu na ɗaukar rigar addinin musulunci su saka su je su yi ta'addanci su yi kashe-kashe su zub da jini don su ɓata wa addinin musulunci suna amma ko sun ki ko sun so wannan addini allah ya riga ya alkawarin ɗaukaka shi in ka je ka yi ta'addanci da addinin allah ya sani addinin dama ba addinin ta'addanci ba ku tuna lokacin da aka yi september 11 a america aka kai hari aka kona wayannan tagwayen gidaje a new york daga lokacin an yi ne don a shafa wa musulunci kashin kaza amma daga lokacin kuma ba a taɓa samun lokacin da amerikawa suke shigowa addinin musulunci kamar wannan lokacin lokacin ya sa waɗansu daga cikinsu ƙoƙarin su yi bincike a kan wayaya addinin nan yake kun ga kwanan nan akwai zakaran damben duniya muhammad ali wanda ya rasu ko wanda ana ma shirin yin jana'izarsa kamar ranar juma'a tun da ya ritaya daga dambe shi na boxer me yake yi da'awa sai ya shiga ya zaman tutar da awa farfaganda na addinin musulunci a ƙasar amerika inna laha la yu'ayyidu hadha ad-din walau bi rajulin kafir Allah na ƙarfafa wannan addinin musulunci ko da kafirin bawa ku ji kalmomin da shugaban amerika yake faɗi akan addinin musulunci in an taso za a yi faɗa da addinin musulunci yana cikin wanda suke fitowa su ce addinin musulunci ba addini bane na ta'addanci kuma ba musulmi bane Allah na kare wannan addini domin addinin nashi ne ka je China inda suka fi kowa yawa a duniya ka ga yadda addinin musulunci ke samun karbi ka je Ingila ka gani har kwanaki akwai yar uwar Tony Blair wanda prime minister ne na ingila yan uwarsa ta musulunta saboda haka ka fito kai addinin musulunci kawai na gaskiya in ka yi shari ka yi makirci wa addinin musulunci ba zai taimake ka ba domin addinin sai allah ya biyo baya da ayan da za mu karanta kafin mu fasara ayan ne yace huwa allazi arsala rasulahu bil huda هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله sai ce me ولو كره المشركون can kuma in ka shiga sulhu fathi yace me هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله sai ce me وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله
saboda haka Allah madaukakin sarki ya gwada wannan addinin na musulunci addini ne na Allah huwa allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq shi Allah shine wanda yake ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil huda da shari'a wa dinil haq da addini na gaskiya shine addinin musulunci inna ad-dina inda Allahil islam addini a wurin Allah wanne ne musulunci islam istislamu lillah total submission and surrender to the will of Allah the only religion in the sight of Allah is islam babu wani addini a wurin Allah banda musulunci in kana son ka je aljanna in kana son ka shiga gidan salama ko na'am sai ai Allah ya bamu gidan salama gidan salama sai ka shigo addinin salama me addinin salama musulunci islama don haka duk wanda ya yi wani addini ba musulunci ba kare ya tsammanin Allah zai karba ai Allah ya faɗi haka cikin Qur'ani ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من duk الخاسرين wanda ya yi wani addinin musulunci ya nemi wani addini ba islam ba ya ce kuma da shi zai je aljanna falan yuqbala minhu Allah ba zai karba mishi ba and on the day of judgment he will be among the losers ran tashin kiyama yana cikin masu asara ya tabi saboda bai yi addinin musulunci ba don haka ka shigo addinin musulunci ya ayyuhal ladina amanu dukhulu fi silmi يا kaffa أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة sai ce mai ولا تتبعوا خطوات الشيطان saboda mai إنه لكم عدو مبين ya yi wa ladina amanu ya ku masu imani ku shigo wa musuluncin nan gaba daya ba a yin musulunci rabi da rabi al-islamu al-haqiqi addinin musulunci na gaskiya shine wanda yake yayi addinin kamar yadda Allah ya ce ya shigo gaba daya udkhulu fi silmi qaf wala tattabi'u khutuwati shaytan kada ku bi hanyoyin shaytan innahu lakum aduwwun mubin shaidan abokin gaba ne mai bayyana kiyayya da gaba a fili gare ku saboda haka huwa allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq li yuzhirahu ala ad-din kulli Allah ya alƙawarin zai ɗaukaka wannan addini akan dukkan addinai gaba ki daya walau kariha al-mushrikun ko da mushrikai ba sa so ko kafirai ba sa so wa kafa billahi shahida Allah kuma ya isa ya zama to mai shaida akan haka shi yasa manzo Allah ya ce an tattaro min kasa gaba daya da gabas da yamma na kasa sai da aka sa a gaban manzo Allah sai Allah ya ce wa manzo Allah ya rasulullah addinin nan na musulunci da ka zo da shi sai ya wasu a bayan ƙasa sai ya je kurka to don haka ya ku yan uwa musulmai wannan addini na musulunci Allah madaukakin sarki ya alƙawari cewa zai shiga inda duk baka tsammani saboda me saboda Allah madaukakin sarki shine mai addini to wannan bishara ne ga musulmi su gane cewa addinin nan zai dauka ku zai kai ko ina kun ga yanzu ba je ko ina ba muka daura a wurin wacce ta musulunta ko na'am
ta shigo wani addini musulunci ka duba ka ga addinin musulunci duk duniya shigansa ake da wuya sai ka yi da kyar kafin ka ga mutum ɗaya cikin musulmi ya rida Allah sorry amma kullum sai ka ga musulmai dubbai miliyon sun shigo kafin ka ji a ce ɗaya kuma ya rida Allah ka kare mu ga barin rida amin duk yadda aka yi wani saboda abin duniya yake barin musulunci wani kuma saboda mace wani saboda talauci amma dai duk da haka musulman talakawa suna haƙuri da addini saboda sun san addini ne na gaskiya don haka wannan addini na Allah ne to addinin yana bukatan kowa ya ba da gudumawa wa addini in kana son Allah madaukakin sarki ya sanya ka cikin gidan aljanna to sai ka ba wa addinin gudumawa da taimako da irin abin da Allah madaukakin sarki ya bata to shine Allah yake cewa ya ayyuhal ladina amanu hal adullukum يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم na'am تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم mhm ذلكم خير لكم إن كنتم
to
تعلمون me za a yi musu in sun yi haka يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار
na'am ومساكن طيبة في جنات عدن sai ce me ذلك الفوز العظيم
to ya ayyuhal ladina amanu ya ku masu imani hal adullukum ala tijaratin ya man sadaqtumullaha wa rasulahu ya ku waɗanda ku gaskata Allah da manzonsa wa amantum bi rabbikum haqqal iman ya ku waɗanda kuka yarda da Allah kuka yarda da manzon Allah kuka yi imani imanin kuma na gaskiya hal adullukum ala tijarati ala tijaratin rabiha shin ba zan nuna muku wani kasuwanci ba wanda ke kasuwancin in an yi shi akwai cin riba wannan ya nuna kenan kamar ana so a kamanta maka a nuna maka duk abin da kake so ka yi na kasuwa kana neman riba ɗan kasuwa idan ya je kasuwa in ya so kaya yana so ya sayar ko نعم in ya sayar mai yake so ya samu riba riban da ya samu da shi zai yi amfani ya ce fane kuma ya sa- biya bukatarsa to idan kana neman aljanna ai aljanna kake so ko نعم
to ya za ka shiga aljanna haka kawai ba zai yiwu ka shiga aljanna ba sai kai kuma ka yi amfani da daman da Allah ya baka don ka samu riban aljanna aiki za ka yi don ka samu riba kenan da jikinka ko da dukiyanka ka ɗauka ka bayar sai ka samu riba a tijara kasuwanci za ka yi kasuwanci ne don neman riba watijaratu huna fussirat bil imani billah amma anan kasuwancin an fassara shi da ainihin wato imani da Allah نعم
an fassara shi cewa imani da Allah in kai imani da Allah ka samu babban kasuwancin da zai baka riba riban kuma ya zama to sanadiyar shigar kaina aljanna نعم
qur'ani ya ce illa an takuna tijaratan hadiratan tudiyuna إلا haka أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم sai Allah ya ce me فليس عليكم جناح ألا تكتبوها to akwai kasuwanci irin na duniya da kuke sayi da sayarwa shi ma tijara kasuwa ne don Allah bai haranta muku yin kasuwanci ba hatta aikin haji in kun gama aikin haji Allah ya ce in kuna dawowa gida ba laifi ku yi kasuwanci laisa alaikum junahun an ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم Allah madaukakin sarki ce ba laifi in kun gama aikin haji ku nemi falala daga wurin ubangijin ku yi kasuwanci ku yi sai da sayarwa kasuwa halal ne abinda Allah ya haramta shine cin riba saboda haka babu laifi idan za ku yi kasuwanci ku zamanto ko rubuta in akwai bashi tsakani a rubuta in akwai mortgage a rubuta jingina wannan kasuwanci kenan na saye da sayarwa kuma wannan kasuwanci da saye da sayarwa kada ya ɗauke ku ga barin ainihin wato imani da Allah kada ya ɗauke ku ga barin komawa wa addinin Allah Allah madaukakin sarki ya kawo wasu jeri don ya nuna kada ku rabu da su ku rike su ku bar Allah kulin kana aba'ukum wa abna'ukum قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم
sai ce mai وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها
sai ce mai ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله Mhm.
وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره Mm.
إن الله لا يهدي القوم الفاسقين to Allah madaukakin sarki zai nuna muku muhimmancin jihadi da muhimmancin son Allah da manzonsa kenan in an zo ana maganar kaunar Allah da manzonsa ba a maganar kowa a duniya kana iya ajiye kowa in Allah ya ce ga abin da zaka yi annabi ya ce ga abin da zaka yi Allah ya ce ku in kana aba'ukum wa abna'ukum ga ya musu idan iyayenku sun kasance kun zabi iyayenku kenan kun bar Allah kun zaɓi ƴaƴayenku kun bar Allah kun zaɓi ƴan uwanku kun bar Allah kun zaɓi matanku kun bar Allah kun zaɓi danginku kun bar Allah wa amwalu daktarabtumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha kun ga ga tijara idan ya zama to kun zaɓi kasuwanci saye da sayarwa da dukiyar nan da kuke amfani da shi na kaiwa da kawowa wurin kasuwanci shi kuka zaɓa kuka rabu da Allah fatarabbasu wa masakin tawdara wa wa masakin tawdara kuma kuka zabi gidajen da kuke zaune aka ba ku gidaje kuka zabe su akan Allah
أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله sai zaman to wannan kuka zaba kuka bar Allah da manzonsa kuka ki yin jihadi saboda Allah sai Allah ya ce to ku fatarabbasu فتربصوا حتى يأتي الله بأمره da ku yi ta zama har sai Allah ya zo da al'amarin kenan na halaka ku saboda haka a sai kenan kun ga tijara kasuwanci kare dauke ku ga barin ma komawa addinin Allah har Allah ma ya yabi wajen su rijalun la tulhihim tijaratun رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة Mhm.
يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار Allah ya ce rijalun akwai waɗansu irin mazaje Allah ya yaba musu su kan waɗannan mazaje la tulhihim tijaratun wala bai'un an zikrillah waɗannan mazaje mazaje ne tsayayyu masu biyayya ga Allah da manzonsa ko ana ruwa ko ana zafi ko ana ha maza ana ha mata baya raba su da Allah saye da sayarwa kasuwanci da dukiya bai dauke su ga barin ambaton Allah baya raba su da tsaye da sallah a masallaci baya hana su su ba da zakka
يخافون يوما تتقلب فيه القلوب suna والأبصار jin tsoron wani yini na alkiyama waɗanda zukata da idanuwa duk suna tsoron wannan yini saboda haka wa'annan bayan Allah Allah ya yaba musu kasuwanci bai dau- bai ɗauke su نعم to a sai kenan mun ga akwai kasuwancin da zai iya raba ka da Allah ha ba ku gani ba mun karanta wa'anda suka samu dukiya dukiyan sai dukiya har ya raba su da ambaton Allah ga ƙaruna kun gani ya samu dukiyan ya yi komai amma maimakon ana sallah da shi ana ibada da shi tare da annabi musa sai kuma ya koma yin shari saboda ya samu dukiya نعم saboda haka akwai wanda dukiya kawai in ya samu sai ya canja shi shi ya sa manzo Allah ya ce waɗansu bayin Allah Allah ya yi su talakawa ne lau aganahumullah da Allah zai wadata su daga wannan talauci da sun kama cewa Allah akwai wanda Allah ya gani ya zauna cikin talauci shi na ɗaya ba ku gani ba wani yanzu cewa yake yi wai saboda yunwa da talauci sai ya ce da ƙahon tashin kiyama a hannunsa yake wallahi da ya busa kowa mai mutu haka ne ko ba haka ba wai me yasa zai haka saboda ya shafa ciwonsa ya ji babu kowai akwai waɗansu kuma cikin bayan Allah Allah ya yi su mawadata ne da Allah zai jefa musu talauci da sun kafa cewa Allah wani manajan banki na gaya min a Najeriya wani cikin mawadata ya ce a bashi statement of account ɗinsa ya kwana biyu bai ji alat sai aka tura mishi da ya duba sai ya ga ajiyarsa abinda ke ciki naira miliyan 100 da yan kai naira nawa miliyan ɗari yana jin haka sai ya faɗi sai aka nemo likita hawan jini ya kama shi saboda kudinsa kawai wai yanzu dubu ɗari- miliyan ɗari ne. ba fa dubu ɗari ba ba fa naira ɗari ba miliyan nawa miliyan ɗari ya gani a kan ɗinsa wai yanzu talauci ya soma hararansa daga nan ya kama tashin hankali ya kwanta ya tashi ya kuka ya yi wannan kalma ya yi wannan kalma ya rude gaba daya aka zo aka auna jininsa aka samu jini ya haura yayin da ya ga naira miliyan 100 kawai a cikin akawun wani kila wani yana bai taba ganin naira miliyan 100 ba wani ma bai taba ganin naira miliyan 1 ba ko akwai wanda bai taba ganin miliyan 1 ba na eh akwai suna da yawa ba fa- ba fa ya mallaka ba a idon sa bai taba ganin naira miliyan ɗaya ba akwai ko babu kuma ina tsammanin wanda suka taba ganin miliyan ɗari din ma a ido a nan ba su da yawa a sa maka kashi wani lokaci wani manajan banki na da abokinsa sai ya ce mishi ya zo ya zo ziyara da ya zo ziyara sai ce ka taɓa ganin miliyon ya ce ba taɓa gani ba ya ce yau zan nuna maka miliyon sai ya sa aka je aka ɗauko kuɗi miliyon kamar goma an zo za a karɓa an fito da su an ajiye su sai ya ɗauki abokin nashi sai ya ce zo ka gani da ya je ya leƙa ya ga cewa kuɗi ne ya ce ka san nan nawa da ya ce kuɗi ne miliyon goma ai sai sai ya ru- sai ya ruga da ihu yana kururuwa tun da yake bai taba ganin kuɗi irin wannan ba yana nema ya hauci wallahi wani yanzu da bai taba rike naira dubu goma ba ina tabbatarwa in ka ɗauko naira dubu ɗari zakka ka miƙa mishi kace naira dubu ɗari ne tun da yake bai taba rike naira dubu ɗaya ba sai aka ba shi dubu ɗari in baka mai da hankali ba yau wallahi har gari ya waye ba zai bacci ba a gidansa haka ne ko ba haka ba ya tashi ya leka kudin ya sake koma haka ne wani kyautan in an akwai wanda aka mishi kyauta aka bashi dukiya sai ya rungume wanda ya bashi da duka yana cizon sa wai saboda jin daɗi to ga wani nan miliyan ɗari ya gani a kawon ƙasa yanzu ya ji cewa ya shiga cikin wani hali a sai akwai waɗansu daga cikin bayan Allah da Allah zai jefa musu talauci da sun kafa cewa Allah ya ga cewa su zauna da wadatar shi ne alheri ya ba su da wadatar to saboda haka ya zama wajibi tilas musulmi ya taimaki addini ya ba wa addini gudunmawarsa kare ɗauka kasuwanci sai da sayarwa ya ɗauke shi gabarin addinin Allah Allah ya ce akwai wasu rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an zikrillah dukiya baya hana su zuwa sallah sai da sayarwa bai hana su aka gansu kullum a masallaci kuma da mawadata sun san amfanin zakka da sun cire sun bayar da an kashe talauci cikin al'umma yanzu misali dubu ɗari da nace ba ka taɓa rike dubu ɗaya ba aka baka dubu ɗari zakka ka karɓa kana Allah saka da alheri kana wucewa sai ka ga wani ƙato yana jibgan alhajin da ya baka dubu ɗari yana dukansa don Allah in ka zo taimakowa za ka taimaka alhajin ko mai dukarsa alhaji za ka taimaka saboda mai saboda ya ma ibada na taimako ya baka zakka ibada ya yi najasan dukiyar sai cire ya baka ka karba amma kuma wata ƙauna ta shiga tsakaninka da shi ba za ka so wani ya walakanta shi ba kuma ko da shi ne bai da gaskiya a lokacin za ka yi iya kokari ka ga cewa ka taimake shi haka ne ko ba haka ba saboda ka ya koma wadata ku ɗauko dukiya ku ba da shi zakka sai ku zauna lafiya to wannan kasuwanci da Allah madaukakin sarki ke cewa hal adullukum ala tijaratin shin ba zan nuna muku wani irin kasuwanci ba wanda yake tunjikum min azabin alim kasuwanci zai tserar da ku gabarin azaba mai raɗaɗi a sai ba kasuwanci bane na saye da sayarwa me Allah yake nufi anan tu'minuna billahi wa rasulihi imanin تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون saboda haka tu'minuna billahi wa rasulihi ku yi imani da Allah kuma ku yi imani da manzon Allah shine babban kasuwancin da ake nema a wurin ku kenan imani kaga kafiri da bai samu wannan kasuwancin ba da bai ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah tunda bai yi wannan ba yayi babban asara shi yasa Allah ya kamanta su cikin alkur'ani yace ulaika allazina ishtaraw dalalata bil huda
أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين saboda ba su yi kasuwanci na imani ba sai Allah ya ce ulaika allazina ishtaraw dalalata bil huda su ne waɗanda suka saye shiriya da bata ana tallan imani ana ce ku zo ku yarda da musulunci sai suka ki sai suka sai bata bil huda da shari'a fa ma rabihat tijaratuhum kasuwancin su wannan bata ci nasara ba wa ma kanu mutadin tunda ba su kasance shirye ba a sai kenan abinda ake so anan kasuwancin me na imani kai imani da Allah kai imani da manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi wanda yayi wannan ya yi ainihin wato abinda Allah madaukakin sarki yake so tu'minuna billahi wa rasuli bayan nan wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum kuma ku yi jihadi saboda Allah da dukiyanku sannan kuma da kawunan ku ɗauki dukiya ku bayar sannan kuma ku yi jihadin da kanku in kun yi haka ذلكم خير لكم wannan shi yafi zamantowa alkhairi gare ku in kuntum ta'lamun in kuna sani ya kamata ku gane cewa ku dauki dukiyar nan ku bayar shi ma jihadi ne sannan ku je da kawunan ku shi ma jihadi ne duk mutumin da ya tashi yayi jihadi da kansa yayi jihadi da dukiyarsa ya hada abubuwa guda biyu da Allah madaukakin sarki ke so domin Allah ya yabawa masu yin jihadi a wani wuri kaga nan ya Allah ya ambaci dukiya kafin ya ambaci kawo ma'ana rayukan saboda me saboda Allah ya san dan adam yana son dukiya bai da yake son kansa dan adam na son dukiya bai da yake son kansa in ya tashi magana son dukiya za ka ana tashin hankali ko wani mawaki ya ce tsakanin ɗan adam da kuɗi ko ana sassauta murya saboda mai saboda kuɗi ana ɗaga murya sama saboda mai in ka ga ana hayaniya to an samu kuɗi ne ana rabu za ka ɗan adam yakan so dukiya bai da kansa shi yasa Allah ya gabatar da dukiya a nan kafin kansa saboda dan adam yana son dukiya to amma akwai inda kuma Allah ya yi magana akan jihadi sai fara da rayuka kafin dukiya inna Allah ishtara min almu'minina anfusahum إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة Mhm.
يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن
sai Allah ya ce mai ومن أوفى بعهده من الله
Mhm.
فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به نعم.
وذلك هو الفوز العظيم to kun ga a wurin jihadi a wancan aya Allah ya nuna mana ku yi jihadi da dukiyan kafin kuma ku yi jihadi da kawunan ya ayyuhal ladina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum sannan wa anfusikum saboda me saboda dukiya a wurin ɗan adam yana iya ɗaukarsa da muhimmanci fiye da yadda yake ɗaukar kansa a kan dukiya ana iya kisan kai kuma sannan da dukiyan ma ba abin da ba a yi ana iya ma sayan kayan jihadi da dukiya ana ƙarfafa jihadi da dukiya wabil mali yustarar silahu da ainihin wato dukiya ana iya sayan makamai na ainihin wato jihadi wa qad tustajaru rijal ana ma iya hayan waɗansu mazaje a ba su dukiya don su zo su yi jihadi ba ku gani ba wasu ƙasashe da yawa sukan yi hayan amerika don ta zo ta kare su wurin yaƙi me za a ba su kafin su zo kuɗi ko a taifin da kudi za a ba su kafin su zo kaga a cikin nan dukiya na da muhimmanci sannan har yanzu ana shirya mayaka don tafiya ainihin wato wurin yaki sai an ce a kawo dukiya kun ga lokacin da za a je yakin tabuka sai da manzon Allah ya ce ku kawo dukiya a kawo taimako waɗansu sun kawo raƙuma ɗari dawakai ɗari da kayan da raƙuma da dawakan da za a ɗaura a kansu irin su sai na usman sun kawo dukiya mai yawa sun bayar yayin da za a tafi ainihin wato wannan yaƙi na tabuka kuma manzo Allah ya ce man jahaza gaziyan faqad gaza duk wanda ya shirya mai tafiya yaƙi ya kawo tallafi ya bayar don a tafi yaƙi shi ma ya yaƙi haka nan kuma wanda ya barwa mai yaƙi mai zuwa jihadi wanda ya bar dukiya ya bashi ya ajiye a gidansa shi ma ainihin wato ya yi yaki sannan kaga Allah ya ba da uzurin waɗanda ba su da halin zuwa yaƙi saboda ba su da dukiya a cikin alkur'ani Allah ya ce laisa ala du'afa wa la ala marza ليس على الضعفاء ولا على المرض ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله Mm.
ما على المحسنين من سبيل Sannan wala- والله غفور رحيم wala alal ladina idza ma atawka li ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا Mhm.
تولوا وأعينهم تفيد من الدمع حزنا أن لا يجدوا ما sai ينفقون
kaga waɗanda ba su da ma abinda za su ciyar don aje jihadi an ba da uzurin saboda talauci ba su da komai Allah yake su yi haƙuri har ma sai su zo wurin manzon Allah suna kuka ya rasulullah muna so mu tafi annabi ya ce to babu halin da za a iya daukar tafiya ba a iya tafiya da ku sai kaga sun juya wa ayyunuhum tafidu min ad-dami haznan Allah ya jidu mahimfiqun suna cikin bakin ciki saboda ba su da dukiyar da za su ciyar don aje wurin jihadi tare da su sai aka ba su excuse saboda mai saboda muhimmancin dukiya a wurin tafiya ainihin wato jihadi to amma Allah madaukakin sarki sai kuma ya kawo cewa ana jihadi da ainihin wato rayuka inna Allah ashtara min al-mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum al-janna نعم Allah ya yi ciniki da mu'minai cinikin mai Allah ya yi da su sai da sayarwa su ba su da kudi ba su da komai sai Allah ya yi ciniki da su na kawunansu rayukansu Allah ya sayi rayukansu sun ba da shi za a ba su ne aljanna sannan kuma da dukiyoyinsu fi an da lafafin janna yuqatilu na fi sabilillah يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون saboda haka za su je su yi jihadi saboda Allah in sun je wurin jihadin nan za su yi kisa su ɗauki takwabi su ɗauki makami su kashe abokanan gaba su ma kuma a kashe su suna kashewa ana kashe su in sun kashe sun samu ganima sun samu lada in an kashe su sun yi shahada sai zuwa gidan aljanna saboda haka suke nan kaga anan sai Allah ya kawo wato ya gabatar da cewa za su ainihin wato yi jihadi da kawunansu da rayukansu sun ba da rayukansu saboda Allah madaukakin sarki tunda sun ba da rayukansu saboda Allah sai Allah ya ba su gidan aljanna wannan alkawari ne Allah madaukakin sarki yayi a cikin alkur'ani da littafin وعلم tabbata عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن na'am ومن أوفي بعهده من الله mhm فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به na'am وذلك هو الفوز العظيم saboda haka sai kenan Allah ya yi ciniki da muminai waɗanda ba su da hali sai dai rayukansu kawai za su je jihadin saboda shi to su ma Allah zai ba su aljanna wanda ya ɗauki dukiya ya bayar Allah zai ba shi aljanna wanda ya hada da dukiyan kuma da jihadi shine fiyayyen wanda ya jihadi saboda Allah domin wani hadisi na Abu Sa'id al-Khudri ya ce an tambayi manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi aka ce ya rasulullah ayyun nasi afdal wani mutum ne ya fi kowa falala da lada faƙala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya ce mu'minun yujahidu fi sabilillahi bi nafsihi wa mali wanda ya fi kowa lada shine muminin nan da ya jihadi da ransa da kuma dukiyarsa kenan ya je ya yi jihadi da ransa kuma ya ɗauki dukiya ya bayar ƙado kuma man bayan shi kuma fa sai wane ne ya fi lada ya rasulallah ƙada mu'minun fi sha'bin fi sha'bin min sha'b yattaqillaha wa yad'u an-nasa min sharri sannan bayan nan sai kuma wani bawan Allah da ya koma cikin dutse yana rayuwa a cikin duwatsu saboda tsoron kar ya cutar da mutane ta hanyar sharrinsa ya ainihin wato ji tsoron Allah sannan kuma ya kame sharrinsa baya iya sakewa zuwa ga ainihin wato bayan Allah bukhari ne ya ruwaito wannan hadisi saboda haka sai kenan ya ku bayan Allah ana son ku yi jihadi da dukiyanku sannan kuma da ainihin wato kawunanku abu huraira ya ruwaito wani hadisi daga manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi yace man amana billahi wa bi rasuli duk wanda ya imani da Allah kuma ya imani da manzon Allah kamar yadda wannan aya na Qur'ani yace hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasuli ku yi imani da Allah da manzonsa Abu Hurairah yace manzon Allah ya ce wanda ya imani da Allah da manzonsa wa aqama salata kuma ya tsaya da sallah wa sama ramadan kuma ya azumin wata ramadan kana haqqan ala Allah an yudkhilahu aljanna Allah ya wajabta wa kansa cewa lalle sai ya shigar da wannan bawan Allah cikin gidan aljanna jahada fi sabilillahi aw jalasa fi ardihi allati wulida fiha shin ya fita yayi jihadi saboda Allah ko ko a garin su da aka haife shi ya zauna yayi ta wannan jihadi duk ɗaya ne Allah zai shigar da shi cikin gidan aljanna qalu ya rasulullah afala nubashshiru nas sai sahabbai suka ce to wannan bishara ya rasulullah ba za mu yi bishara ga mutane ba cewa duk wanda ya zauna ko a garinsu ne ya yi jihadi saboda Allah ya ɗauki dukiyarsa ya bayar don Allah ya je da kansa don yin jihadi menene jihadi karantarwa wa'azi jihadi inda ake zuwa a yi wa'azi a ganka a wurin inda ake taimakon addini a ganka a wurin kaje kare jihadi suka ce to ya rasulallah ba za mu yi bishara ba ga wanda ya samu kansa cikin irin wannan aiki ƙara sai manzo Allah ya ce inna fil jannati mi'ata darajatin ba ma wannan ba ku saurara a cikin gidan aljanna akwai wani irin daraja guda ɗari a addaha Allahu lil mujahidin fi sabilillah Allah ya yi tanadin wannan ainihin wato wuri ga waɗanda suke jihadi saboda Allah ma bai da darajatai ne kama bai da sama'i wal ardi tsakanin kowane ainihin wato daraja zuwa wannan daraja tsakanin wannan step zuwa wannan step kamar tsakanin sama ne zuwa ƙasa Allah ya yi tanadinta gawa ga waɗanda suke jihadi saboda Allah madaukakin sarki sai manzo Allah ya ce fa iza sa'altumullaha fas'aluhu al-firdausa idan za ku roki Allah ya ba ku aljanna ku roke shi aljannar firdausa aljannar firdaus fa innahu awsatul janna domin shi ne mafi darajar aljanna shi ne wa'a'al aljanna shi ne mafi ɗaukakar aljanna wa fauƙahu arshin rahman a saman aljannan firdaus al'arshin Allah na saman aljannan firdaus saboda haka in za ku roƙi Allah aljanna ku roƙe shi wanne firdaus in kun tashi addu'a ku ce ya Allah ka ba mu aljannan firdaus domin shi ne mafi ɗaukakar aljanna kuma sama da shi al'arshin Allah yake wa minhu ay tafajjur anharul janna kuma daga gare shi ne duk ruwan aljanna ke saukowa saboda haka sai kenan in za ku roki Allah ku roke shi mafi daukaka mafi girman aljanna shi yasa kuskure ne wurin roƙon Allah da ka'idar da sallah a masallaci assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah ka daga ya Allah ka bani gida ya Allah ka bani kudi ya Allah ka bani kaza Allah ka bani kaza baka iya addu'a ba ya kamata ka samu ladabi na addu'a yaya ladabin addu'a yake bayan ka'ida da sallah na farilla annabi ya koya maka azkar a lokacin nan kai zikirin nan da manzon Allah ya koyar da kai astaghfirullah astaghfirullah أستغفر الله سنوا سوءك اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام وإنن أدعوئنا أذكاري كرنتاس شيء أكي نيما أولين to sai ka tashi kuma za ka yi addu'a bayan ka gama azkar ka tashi ka yi nafilan ka raka a biyu bayan nan kana so ka roƙi Allah wata bukata to ka fara yaba wa Allah manzon Allah ya ga wani a masallaci yana addu'a addu'an da yake yi ya daga hannu yana roƙon Allah subhanahu wata'ala sai ya yi kirari ga Allah ya hayyu ya qayyum ya zal jalali wal ikram ya karanta wa'annan sunaye na Allah sai kuma ya biyo yau annabi salati sai manzon Allah ya tsaya akan sai ce sal tuta ka roƙa za a baka domin yayi wa Allah kirari a wani wuri an ce yayi wani kirari sai da ya rika cewa ya man la tarahul uyun wala tuqatihu wala tuqatihu zunun ولا تكلمته الظنون يا من لا تراه العيون ولا تكلمته الظنون يا من يعلم مساكيل الجبال ومكاييل البحار yana nan yana ta kirari wa Allah ya kai wanda idanuwa ba su iya kallonka babu idon da ya isa ya riski Allah ya kalli Allah subhanahu wa ta'ala da manzo Allah ya ji wannan kirari yace kai wannan ya roƙi Allah da irin sunayen da ya kamata a roƙi Allah da shi saltuta roƙa za a biya maka bukata bayan da ya yi wannan kuma yi wa annabi salati daga nan kuma sai ya fara roƙon mai aljanna in za ka roƙi Allah ka roƙe shi aljanna shi ne mafi girman abin da za ka fara roƙo a wurin Allah Allahumma inni as'aluka aljanna wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amalin وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو أمل duk wani abin da za ka roƙa bai kai aljanna ba ah kamar yanzu gwamna ya zo daga haɗuwanka da gwamna sai kuma gwamna ya ce to me kake bukata ce wallahi your excellency ban yi cefane a gida ba da Allah wani abin da za ka tambaye gwamna ne cefane sai ce wannan bai ma san abin da yake ba roƙe shi abu mai girma da in ka haɗu da shi watakila karon farko ta yi kuma sai an shekara ba gan shi ba ko da yake Allah ba haka yake ba shi Allah kullum kana roƙonsa kana ƙara kusanta zuwa gare shi Allah yana fushi in ba a roƙe shi ba ɗan adam yana fushi in ana roƙonsa duk ɗan adam in ka sa shi a gaba da roƙo sai ya fushi da kai da zaran ya ga kana zuwa sai ce ga wannan maroƙin na zuwa kuma ko da gaisuwa ka zo yi kawai ranar baka da niyan roƙo in dai jiya ka zo ka roƙa yau ka roƙa gobe ka roƙa jibi ka roƙa gata sai ka zo gaisuwa kana zuwa me zai ce a ransa ga maroƙin nan yana zuwa da ka zo sai ka ce a na zo da kawai yin gaisuwa ya ce kai an yi ba zata saboda ka saba da roƙo to shi ko Allah sai ka ki roƙonsa yau sai ka ki roƙonsa gobe sai ka ki roƙonsa jibi sai ce innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna إن جهنم الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم إن داخرين الذين يستكبرون عن عبادتي للي ودن سكي جرمان كي باسا روقونا إن شاء الله سيدخلون جهنم ذاتي da sannu za su shiga wutar jahannama suna kaskantattu ka kaskanta maimakon ka roƙi Allah ka je kana roƙon wani ɗan adam wani bawan Allah ya rubuta wani littafi da ya bada sha'awa yace wani mutum cikin mutane attajirai a ƙasar Kuwait attajiri ne ya kai yana da dukiya dukiyan ya kai dukiya kamar ka fatanta shi da irin su dangote a Najeriya yana zaune a gidansa a Kuwait sai ya ji bakin ciki da damuwa ya dame shi ya rasa abin da ke mishi daɗi sai ya fito ya ce bari ya je masallaci ya sallah ko zai samu wannan sauƙin wannan bakin ciki sai ya zo masallaci yana zuwa masallaci sai ya samu wani bawan Allah shi kadai a masallaci yana ta nafila ya nafila ya sallama ya yi raka'a biyu ya sallama ya daga hannu ya yi addu'a sai ya zauna ya yi nafila ya yi sallama ya jira wannan bawan Allah yana kallon sa ya ga ya daga hannu ya kai mintoci yana roƙon Allah sai da bawan Allah nan ya idan sai ya juyo sai ya tambaye shi ki don Allah bawan Allah wai me yake damunka ka sai juya ya kalle shi ita ni ita yi ita na kai kukana ne da- da damuwa na zuwa wurin Allah ita ina son ka gaya min wani hali ka shiga domin nema damuwa ne ya fidda ni bakin ciki ya fidda ni da na zo masallaci sai na samu samun nutsuwa kawai da na ga kana sallah bai gaya mishi ko shi waye ba sai ce to gaskiya larura ce ta sami iyalina kuma ana neman kuɗi dala dubu biyar dalan amerika dubu biyar kafin a yi mata aiki a asibiti dala dubu biyar nan karkace naira dubu biyar ne yanzu a naira najeriya ya kai miliyon ɗaya da rabi na kamar ko ma ya fi ya kai miliyon ɗaya da dubu ɗari bakwai da hamsin ita shi ke na abin da ya dame ka kake wannan dogon sallah da ɗaga hannu da addu'a ya ce wallahi shi ke nan nake gaya wa Allah sai ya sa hannu a juhu sai fi da ɗaurin dala dubu goma dala nawa dubu goma kamar naira miliyon uku kusan da rabi sai ce bawan Allah gashi je ka biya bukatarka yana karɓa sai ce Allahu akbar sai kai goshinsa sai sujada sai ce ya Allah na gode maka da ka kawo bawan Allah don ya biya min bukata amma ya Allah dala dubu biyar na nemi ka bani sai ka bani dubu goma sai ya kirga dubu biyar na sai ce ya bawan Allah ga dubu biyar na bai maka ni Allah na ce ya bani dala dubu biyar sai wannan bawan Allah sai tsaya yana mamaki ya ce a ka rike ya ce a bani bukata sai ya ɗauki dala dubu biyar ɗin sai bayar a dubu sai ce to bawan Allah ga kati na barin baka sai ce abin da bukata ya ce ni ne wani sai kira sunansa kamar yanzu dangote ce ma ni ne dangote a najeriya yanzu ko anan ko baka taba gan dangote ba ai ka san sunansa ko yau sai mutum ya shigo masallacin da ya ce to ni ne dangote kuma ga kati na ina so ka same ni yaya za a kalli katin ko ba za ka rawa eh wannan bawan Allah sai ce a'a ba ni da bukatan katin ka ya gaya wa shi wannan attajirin yace Allah da ya turo ka ka zo ka bani ya san da halin da nake ciki kuma ya san ka ba kai ka bani ba Allah da ya turo ni ban da bukatan katin ka ran da na tashi bukata zan koma wurin wanda ya turo ka kan biya min bukata ba wai katin ka zai biya min bukata wannan mai kudin yace wallahi daga nan sai warke ya ɗebo bakin ciki da damuwa sai gane cewa a sai a koma wa Allah na ake samun waraka na dukkan damuwa sai koma zuwa ga Allah madaukakin sarki daga nan sai Allah ya yaya mishi bakin ciki sai ya zamanto daidai a cikin wannan littafi ne har yanzu na taba karanta muku wani kissa na Abu Yusuf wanda yake ya ji wa'azi a rediyon Kuwait ya je ya yi yawo duniya gaba ɗaya ya nemi haihuwa ya rasa ya je matarsa ba ta haihuwa duk inda aka je sai a ce shi lafiya matarsa lafiya shi lafiya matarsa lafiya ya je ingila ya je germany duk gaba ɗaya an ce lafiyar su lau kuma ya kasa haihuwa to sai dawo yana zaune na jin reto sai ya ji wani malami abu yusuf yana cewa ga maganin bakin ciki ga maganin haihuwa Allah ya ce cikin alkur'ani fa qul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghafara yusri samaa alaykum midrara
وقل تستغفروا ربكم إنه كان غفارا
na'am يرسل السماء عليكم مدرارا
sannan ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم
sai Allah أنهارا ya ce me ما لكم لا ترجون لله وقارا
Allah ya ce fa qul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghafara kace ku nemi gafara ubangijin ya kasance mai yawan gafara in kun nemi gafaran sa yursilu samaa alaykum midrara dalilin istighfari sai Allah ya ba ku ruwan sama wa yumdidukum bi amwalin dalilin istighfari Allah ya kara muku dukiya wa banina dalilin istighfari Allah ya ba ku yaya sai wannan bawon Allah ya ji ana cewa dalilin istighfari za ka samu dukiya kuma ka samu yaya sai ya koma gida ya samu matarsa cikin ga mun yawo mun je germany mun je faransa mun je america mun je ingila har yanzu babu haihuwa amma yanzu na gane cewa ga wa'azi na ji mu koma mu kama istighfari shi ke suka kama istighfari astaghfirullah astaghfirullah azim alladhi la ilaha illa huwa hayyul qayyum wa atubu ilayh suna yi suna karanta sayyidul istighfar allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'adika ma sata'tu a'udhu bika min sharri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta suna cikin wannan istighfari matan ta yi jinin al'ada ta ɗauke ya sadu da ita sai ga ciki ya shiga ciki na shiga bayan wata tara sai matan nan ta haihu ba su da istighfari tana haihuwa sai ya sa wa ɗan suna yusuf saboda wancan malamin sunan shi abu yusuf malamin da ya ji wannan wa'azi a wurinsa cewa istighfari na sa a samu haihuwa sai ya taso ya zo wurin malamin ya ce aka rama kalla sai da ya binciko shi ya gano shi ya ce ni mai dukiya ne a wannan ƙasa na yawon duniya ne ma haihuwa ban samu ba wa'azinka a rediyo ya sa na gane gashi na yi istighfari da matata dalilin istighfari gashi mun haihu wannan malami ya sake fuskantar da shi ga Allah cewa to ka ci gaba da istighfari matan nan tana gama wato jinin biki ya ɗauke yaron tun bai ƙara ƙarfi ba sai ya dawo wurin matan ya ce ya kamata fa mu koma istighfari sai suka kama istighfari suna istighfari kuma sai ya koma saduwa da iyalinsa kafin a yaye ta sake wani ciki tana haihuwa wata tara bayan wata tara sai gashi ta sake haihuwa ɗanin shi ya sake komawa wurin wannan bawan Allah ya ba shi labarin cewa fa an sake kuma wani ta haifi ɗa na biyu dalilin mai istighfari wannan bawan Allah ya sake mai da shi cewa ya koma zuwa ga Allah wannan mata bayan ta sake ainihin wato jini ya ɗauke mata ta ɗauke daga jinin biki aka sake komawa istighfari ya sake saduwa da iyalinsa sai gashi ta sake daukan ciki na uku bayan wata tara ta sake ta haihu da na uku shi ma da namiji da na farko namiji na biyu namiji na uku namiji ya sake komawa ya bawa wannan malami labari malamin da ya yi munna ya sake sa shi cewa to wannan istighfari babu wanda zai rike face Allah ya yi shi bakin cikin rayuwar duniya sai ya Allah ya azurta ka ta inda baka tsammani duk wani hali da ka shiga da wahala in kana istighfari wallahi sai Allah ya warware maka wannan mata jininta na daukewa na uku sai mijin ya ce mu koma istighfari ta ce na yadda mu koma istighfari amma yanzu kuma ina sha'awa Allah ya ba mu ƴa mace ɗa namiji na farko na biyu na uku duk ƴaƴa maza sai mijin ya ce to mu yi istighfari da niyan Allah ya ba mu ya bace sai suka kama istighfari jini na dauke mata ya sadu da ita sai gashi ta yi ciki bayan wata tara sai gashi ta haifi ya mace Allahu akbar dalilin ne istighfari ya sake komawa wurin Abu Yusuf ya bashi labari wannan bawan Allah ya ƙara dogaro ga Allah ya ce ka koma ka ci gaba da istighfari ya sake dawowa wurin matarsa bayan jinin ya dauke ya ce mu koma istighfar ta ce don Allah ya isa istighfar yanzu da ya kamata mu dan huta ya ce a yi istighfari amma yanzu mu roƙi Allah haihuwar ne kuma dan dakata mu wannan samu lokaci saboda haka babu wanda zai kama istighfari ba ce sai Allah ya biya mishi bukatar kun ga wani bawan Allah mai burodi a cikin wannan littafin imamu ahmad bin hanbal ya zo masallaci kamar irin wannan dare ya yi sai mai gadi masallaci ke kowa ya bai san imamu ahmad na masallacin sai aka fi da haddashi imamu ahmad ya rasa yadda zai shiga ba abin ya ce ni ne imamu ahmad dan hambali ba sai je wurin wani mai burodi a gefen masallaci yace da Allah malam ka bani mafaka ina son zauna yace shigo sai ba shi masauki sai ga wannan mai aikin burodi yana kwaɓa burodi yana gasa burodi aikin da yake shi ne zikiri da istighfari subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar astaghfirullah astaghfirullah ya shagaltu da wannan sai imamu amma ya ce ya kai bawon Allah na ga kana yi wata istighfari ko ka ga fa'idan wannan istighfari a rayuwarka sai ce ai albishirinka bako tun da nake duniya babu abin da na roki Allah ba ce Allah ya biya min bukata dalilin wannan istighfari da azkar da nake yi kullum ina daga na roki Allah sai na samu biyan bukata amma na roki Allah abu ɗaya tak bai biya min ba har yanzu ina ina fatan Allah ya biya min sai ce me ka roki Allah yace na roki Allah a rayuwa na Allah ya hada fuskata da fuskan Imam Ahmad bin Hanbal sai Imam Ahmad sai ya fashe da kuka yace me kake nufi ce wallahi shi kadai nake roko malami ne na sunna a kasan Bagadaza kasan Iraki ba ai malami kaman shi ba masabaka shi muke bi Allah Allah nake Allah ya sada ni in gan shi ko kai yanzu kana fata da a ce Allah jikan malam Jafar haka ne malam Jafar Adam inda yana da rai yau akwai wanda ba zai so ya ganshi ba to amma wannan masallaci namu na Dobeli mun taba gayyatar sa har yayi karatu a wannan masallaci ko kusan haka ba? na gayyato malam Jafar a nan garin ya zo kusan su uku ko su hudu amma Allah bai daga darajar malam Jafar ba ba a san shi ba sai bayan mutuwarsa sai da ya mutuwar shahada sai Allah ya ƙara daga darajar haka ne ko ba haka ba babu abin da yake jihadi to wannan bawan Allah sai yake cewa ai ina burin Allah ya sa in ga Imam Ahmad sai Imam Ahmad ya fashe da kuka yace bawan Allah ka huta ka gode wa Allah Allah ya biya ma bukata ga Allah ya kamo Imam Ahmad har cikin ɗakin da yace ni da nake ma magana ne ne Ahmad dan Hanbali yace karka min wasa yace wallahi ni ne sai ya rungume shi kuma ya sumbace shi ya ce Allah na gode maka Allah ka cika min buri me yasa dalilin me istighfar fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafara yursilu as-samaa 'alaykum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara ma lakum la tarjuna lillahi waqta wallahi duk wanda duniya ta yi mishi daurin has daurin sweet daurin tonton sama ta daure kasa mata daure me zai kwance istighfari wannan wahalalu da muke tayi a Najeriya mu koma wa Allah mu yi istighfari mu dage mu koma wa Allah ka gayi da cika in mun yi sai Allah madaukakin sarki ya ansa mana kuma sai ya gafarta mana yan uwa musulmai da wannan ya kamata mu takaita saboda naga lokaci yayi sai gobe Allah ya za mu daura akan magana akan wannan aya mu karasa shi hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim wani kasuwanci ne zai tsirar da kai gabarin azabar mai radadi ainihin kiyama ka ci riba a duniya kuma aljanna ya zamanto shine final destination tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah kai jihadi da dukiyanka da ranka in kai wannan sai ka samu kyakkyawan sakamako shi ne gidan aljanna subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allah rahma cika mana ayoyin alqur'ani mai girma addu'o'i